بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك في سائر الأخلاق ناو الجود والبخل والجبن والجرأة والتكبر والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها ويفترض على كل إنسان علمها وقد صنف السيد الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق ولم ما صنف
نعم فيجب فيجب على كل مسلم حفظها نعم وكذلك في سائر الأخلاق wato malam yana bayani akan abin da ya shafi abubuwan da aka fardanta akan bawan Allah musulmi a ce ya san su a baya mun yi magana akan cewa wajibi ne bawan Allah musulmi ya san dukkan abin da yake bukatuwa zuwa gare shi a kowane yanayi irin abin da ya shafi ayyuka na ibada abubuwan ibada alwalla tsarki sallah azumi da sauransu wannan dukkaninsu farilla ce wanda take ta ainihi wanda kowa daga cikin bayin Allah musulmai yana buƙatuwa zuwa ga san wannan abu wani baya ɗokewa wani to shine yace wa kazalika hakanan kuma an fardanta akan bawan Allah musulmi fi sa'iril akhlaq cikin sauran tadodi ga baki ɗayansu a ce yana da kwai masaniya yana da ido a cikin waɗannan tadodi ya zamanto yana da ilimi a cikinsu na haulu jud misali aljud kyauta idan aka ce kyauta me ake nufi da kyauta sannan kuma yaya ne idan mutum ya za a ce mishi yana da kyauta wannan ya san abin da ake cewa kyauta walbukhuli da kuma rowa akwai abin da dama bai dace ba ka ɗauka ka bada shi akwai abin da idan ka ɗauka ka bada shi wannan kayi wauta ba wai kyauta ba ce kai kayi almubazzaranci shi kuma Allah ta'ala baya son almubazzaranci hakanan baya son waɗanda suke wato masu almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wal jubni da kuma tsoro idan aka ce aljubun wato shine tsoro a gurin da bai dace a ce mutum ya ji tsoro ba mutum wanda yake mai yawan jin tsoro irin ya ga wata bishiya za ta huce ya raka laɓewa bishiya za ta huce ko ya ga kyanwa ta yi ƙara ya ɓara ko irin ya ga hawainiya ta hana shi aiki a gona kada ya zama to mutum yana da irin wannan tsoron wal jur'ati da kuma jur'a shine sadaukantaka ƙarfin hali wanda muka yi maganar shi a baya yawwa to wannan shi ma ya zama to mutum ya san abin da ake cewa ƙarfin hali saboda kar ka je yin wajen wani abu ka ce ƙarfin hali ne kai kuma abin ya kashe ka wattakabburi da kuma malam attakabbur shine girman kai ya zamanto mutum Allah ta'ala ya hore mishi karatun alkur'ani amma kuma yana da kai malam girman kai a tattare da shi za a ga cewa baya zama a cikin jama'a ya rena kowa duk wani wanda yake ba mahaddacin alkur'ani ba bai ɗauke shi a bakin komai ba sannan kuma mahaddata alƙur'anin ma wanda haddasa ta zamanto garanji garanji ce sama sama ce bai ɗauke su ba a matsayin makaranta duk wanda kaga sun yi sallama sun gaisa da shi to irin shi ne ko sama da shi ne amma tudu da tudu ko kuma wanda ya ɗara shi amma na ƙasa da shi in almajirin shi ne ya zo shi salamu alaikum ba ruwan shi da ai wannan a takabbur kenan to kale zamanto mutum yana da kai girman kai wattawadu'i sannan kuma da kaskantar da kai ya zamanto mutum ya san abin da ake cewa attawadu'u kaskantar da kai kale ya zamanto mutum shi tunanin shi tawaru'u ne yake shi ko ba tawaru'u bane yake wannan tawalu'u ne akwai abin da ake cewa attawadu'u akwai kuma abin da ake cewa attawala'u ko attawalu'u an gane ko ba attawadu'u ba kenan yana abin da ya shafi mutum ya kaskantar da kanshi a gurin da bai dace da kaskantar da kanka ba an gane ku wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahalu wato mutum ya ɗauki haƙuri ya kaskantar da kanshi a gurin da bai dace a ce ya kaskantar da kanshi ba wannan wauta ce da shirme ba wai kaskantar da kai bane amana a gurin kwanciyar ɗinka ka kwanta kaga ga ya ga ya ga damarka eh dole akwai gurin da zaka yi tawaru amma akwai gurin da in kai tawaru ba za ta ba tawaru ne wannan kai Mm, abin da ya yi ƙarfin ka eh, ba za a yi tawaru tunda dai haka ne kawai a bar mishi ita yarinyar Mm, ta yi ƙarfin ka ne wal iffati da kuma kamewa ya zamanto mutum yana da kwai kamewa duk abin da ya zamanto ba ruwan shi da shi abin da ba a sa shi ba ciki to kala ya kokari ya sa kan shi ciki sannan kuma ya zamanto yana da taka tsantsan wajen abin da ya shafi abin da zai saka a bakin shi yana kamewa gamar- gabarin cin haramu an gane ko duk abin da ba a saka ka ba ciki to ya zamanto ka kare mutuncinka amma idan mutum bai kare mutuncin shi ba duk wani walakanci da reni da zai haɗu da shi to kale cewa wani ya mishi shi ya janyo wa kanshi saboda duk wanda ya hau motar kwaɗai to tashar da za ta sauke shi ba a tasha ba ta kasuwa za ta sauke shi ba Mm, ba wata tasha ba za ta sauke shi ta kirki wanda yake tunani za ta sauke shi ne a tashar wulaƙanci eh warwar za a mishi wal israf da kuma al israf wato shine barna huce gona da iri zamanto mutum in a gidansa zai iya cin jaka biyu a kullum to ya kashe a jaka biyar a gidansa zai zai iya cin jaka biyar a kullum ya kashe a jaka goma kaga wannan israf ne wato barna ce huce gona da iri ne wattaqatir da kuma kwabro ya zamanto mutum a gidan shi abinda zai isa tiya guda zai isa na hatsi amma in ya tashi sai ya ɗauko zaka ya ɗan yafa wani abu a sama ya ce aje a yi a daidaita kowa a gidan zai ci abinci amma ba tare da abinci ya ishe shi ba a gidan shi abin da za a ci a kullum za a kashe jika biyar amma sai ya ɗauko jika biyar ba da ce i dabara da Allah ce bai san ba komi eh, sha'ani wannan sai ana katihu shuka da dukiyar da komai wannan shine at-taqtir amma daga cikin bayin Allah na gari ba sa cikin waɗannan guda biyu ba sa cikin waɗanda suke masu barna huce gona da iri ba sa daga cikin waɗanda suke masu kwaburu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما waɗanda idan za su ciyar to su ba sa huce gona da iri a ciki ba sa almubazzaranci saboda Allah ya hore musu sannan kuma ba sa yin kwabro su danne haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashinsu suna ciyarwa daidai ruwa daidai tsaki gwalgwadon bukata kenan Mm. wa ghairiha da waninsu da wanin waɗannan halayen duk waɗansu halaye waɗanda ba a ambata ba a nan to duka yana da kyau a ce mutum ya san su saboda mu yanzu a nan misali idan muka ɗauki cewa wani girman kai gare shi wani lokacin za a ga wannan ba shi bane girman kai a addini idan aka ga mutum yana karewa mutunci yana yana rikewa mutuncin shi baya zuwa yana sadda gwiwoyin shi kas yana zubar da gwiwoyin shi a gaban waɗansu alhazzai ya ce shi wani girman kai gare shi bakar ko biyu ka zo ka ka durƙusa mana kai ma a baka wanda wannan ba shi bane girman kai wannan riƙe mutunci sunan shi duk inda ka san in ka je kayin aka baka sai an zage ka kai ka je ma ka yi roƙon ma kan shi bai dace ba ka je ka yi roƙon kan shi bai dace ba kal a zage ka ma wannan bai dace ba to kaga wannan zubar da kima ne girman kai idan aka ce girman kai shine batsarul haqqi wa ghamdun nas takewa gaskiya da kuma rena mutane wannan shine abin da ake cewa girman kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض الناس dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya zamanto a cikin zuciyar shi an samu gwalgwadon kwayar gadaji ta imani to ba zai shiga wuta ba dukkan wanda ya zamanto a cikin zuciyar shi an samu gwalgwadon ƙwayar zarra ta girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce ya rasulallahi ai yanayin nan da muke ciki mutum za ka ga baya so a gan shi da dauɗa yana so a ce tufafin da zai saka a jikin shi mai kyau ne takalmin da zai saka a kafar shi ya yawo da shi mai kyau ne ya goge shi da dasta da sauransu motan da zai hau ya zamanto sai ya wanke shi ya gyara shi ya hoto ya yi kwas in ya shiga wanka sai ya awa ɗaya yana wanka sai ya ɓata budo guda yana wanka to ya za a yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah subhanahu wata'ala kyakkyawa ne kuma yana son ado kai wanka da budo guda don ka ƙara kyau wannan babu laifi eh abin da yake girman kai shine take a gaskiya da kuma rena mutane eh ai ba malam ɗaya bulbule ne ko eh na'am yawwara to wannan shine alkibru batarul haqqi wa gamdun nas takewa gaskiya da rena mutane wannan shine girman kai duk wanda kaga cewa idan aka gaya mishi gaskiya zai ce Allah ku rabu da su Allah to zai ku je ku rike gaskiyar ku muku bar mu akan abin da muke kai wai zaman to ya rena mutane amma saboda Allah ta'ala ya bashi ni'ima ta alqur'ani yamma ko saboda Allah ta'ala ya bashi ni'ima ta daudar duniya yamma ko saboda Allah ta'ala ya bashi wata ni'ima ta wani rikiya wani mulki wani matsayi Allah ta'ala ya bashi shi dan sai raina mutane duk wani wanda ya zo neman shi to sai ka sha wahala kafin ka samu haɗuwa da shi ba komai bane saboda kai talaka ne amma irin shi dan uwansa irin shi wanda yake da irin wannan matsayi ko mai irin wannan dukiya ko mai irin wannan karatu nashi in yana son ganin shi ba wai shan wahala ba wata ran shi ma zai tarra shi amma kai da ke talaka ne baka da abin da yake da sai ya zamanto ya danne kafarci tsakankanin kai da shi ba zancen ku haɗu da shi to wannan shine girman kai malam yace fa innal kibra haƙiƙa girman kai wal bukhla da rowa wal jubna da tsoro wal israfa da huce gona da iri a cikin ciyarwa da sauransu haramun waɗannan dukkaninsu tadodi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta bayi su siffanta da su haramu ne bawa ya zamanto yana da kwai girman kai haramu ne a gurare guda biyu ne ake so ya zamanto mutum yana da kwai ɗan girman kai an gane ko da ina da ina eh eh da gurin tukuri duk eh na'am eh na'am akwai irin takama wanda take da kwai Allah ta'ala yake santa a cikin addini lokacin da mutum ya haɗu da abokin adawar shi ar ne ba a kaskantar da kai a gurin shi kar ka yi tawaro a ba ar ne ba a kewa wannan an gane ko ar ne shi a izzatin alkafiri na haka Allah ta'ala ya ce ar ne ba a mishi wasa in kuka haɗu da arni kirista da sauransu karka kaskantar da kanka a gure shi saboda sai ya nuna cewa musulmai dukkanin su kaskantattu ne sai ya taka ku ya ta yadda yake so to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo siffar wato bayin Allah waɗanda suke nagari man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a izzatin alal kafirina wanda ba sa ji wa kafirai daɗi ba sa ƙasƙantar da kansu ga kafirai to amma za ga waɗansu daga cikin mutanen namu wani za ga shi tsakankanin shi da musulmai shi ne la salaman salaman ba sallama tsakankanin shi da yan uwan shi musulmai amma in ka gan shi a wajen arnawa kai ka ce bawansu ne za ga yana ta musu duku-duku yana ta musu ladabi da sauransu kai ka ce bawa ne amma a wajen yan uwan shi musulmai ya mai da kanshi wani sama baya kaskantar da kanshi ko kaɗan an gane da kyau yawwara wala yumkinu taharruz anaha at-taharruz wato tsaruwa anaha daga waɗannan siffofi ga baki ɗaya ma'ana ana hadhihi al-awsaf daga waɗannan siffofin da aka ambata ga baki ɗayansu baya yiwuwa illa bi ilmi hafa ce sai da saninsu sai mutum ya san waɗannan tadodi ɗin ya koye su wa ilmi ma yudadduha da kuma sanin wato kishiyoyinsu amma idan ya zamanto mutum bai san ba waɗannan tadodi din bai san ba abin da ake cewa rowa bai san ba abin da ake cewa girman kai bai san ba abin da ake cewa tsoro to kaga ba zai yi ba ya zamanto ya yi maganinsa saboda akwai gurin da idan ya zamanto baka ji ba tsoro wannan shine jin tsoron naka kaga maciji ya zo shi yana fama ya sare ka ce a mai ta'alimi ya ce ai aljubun haramun ka tsaya ya sare ka shikenan kawa kanka saboda wannan tsoro ne wanda yake Allah ta'ala ya halitta mutum da shi dama akwai aljubunu aljubilli aljubilli wanda ya zamanto tare yake da kai abinda ake nufi irin tsoro wanda bai dace ba a ce kaji shi wannan shine bai kamata ba a ce bawan Allah musulmi ya siffanta da shi Mm, wa ilmi ma yudadduha da kuma sanin kishiyoyin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta kaga idan aka ce at-tawadu'u muka ce akwai gurin da ba a yin tawaru'u ko yawwara aka ce al'iffa kamewa to shi ma ya zama to mutum ya san abin da ake cewa kamewa kare je shi garin kamewa ya rike kam kuma ya kasa motsi sannan kuma al-israf shi ma mun yi bayani akan shi yanda ake cewa al-israf to waɗannan dukkaninsu gabaki ɗaya idan bawan Allah musulmi bai koye su ba to sai ya ga cewa wani ana ce mishi yana da kai almubazzaranci shi kuma ba almubazzaranci ba ne wani za ka ji idan aka ce yana da almubazzaranci a yi tagarrama a ce shi ba mai almubazzaranci ba ne shi ko shi ne ainihin almubazzaranci abin da yake saboda waɗannan abubuwan dukkaninsu sai an karance su addini na musulunci ya yi bayaninsu filla-filla daki-daki to don haka fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha an fardanta akan kowane mutum daga cikin bayin Allah ya zamanto ya san waɗannan tadodi abinda ake cewa kaza abinda ake cewa kaza abinda ake cewa kaza abinda ake cewa kaza وقد صنف السيد الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق السيد shugaba al'imamu shugaba al'ajallu mai girma a shahidu wato wanda ake kyautata mai zaton shahidi ne na lahira nasiruddin wato wanda yake taimakawa addini wanda ya taimakawa addini na musulunci da iliminsa wa sannafa kitabun shine malam abul qasim to haƙiƙa ya rubuta littafi fil akhlaq wanda yake bayani akan abin da ya shafi ilimi na kyawawan halaye ilimi na tadodi waɗanda suke kyawawa da kuma kishiyoyinsu wannan malami allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya yi littafi abin da ya rubuta mai suna shine ilmul akhlaq wato ilimi wanda yake bayani na abin da ya shafi tadodi halaye waɗanda suke kyawawa da kuma kishiyoyinsu a nan ya zano maka su da kuma idan aka ce kaza ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake saboda wani lokacin a hausa za mu ɗauki wani abu amma ba haka ba ne a larabci idan aka ce yanzu wani annamimi ne a hausa za mu ga cewa a larabci ba wannan ake nufi da annamimanci ba idan aka ce wani kaza ne magulmaci ne a hausa wannan shine annamimi magulmaci shine annamimi an gane ku mai gulma wanda zai ɗauki zance daga nan ya kai wani guri saboda ya ɓata tsakankaninsu aka zo aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ne ce ba kaza rabu da shi kai mun haɗu da shi wannan shine ake cewa annami wanda zai yi zance a sha dare a ce kai wallahi wani annamimi ne kai wannan ba annamimancin da ake nufi bane an gane ko to idan ya zama to mutum yana yana zance dan a sha dariya shi ma akwai wa'i da akan shi fa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani mai girma akan shi kamar da yake cikin sunan na al'imamu tirmidhi na'am wa ni'ima ma sannafa wa ni'ima ma sannafa to madalla da abin da shi wannan babban malami abul qasim ya rubuta na ilmul akhlaq ma'ana wa ni'ima shay'ul ladhi sannafa wannan ma dinnan wato ma ce wanda take musufa madalla da abin da ya rubuta na littafin nan ya yi kokari a wannan bangaren don haka fayajibu ala kulli musulmin hifzuha yana wajaba akan kowane musulmi ya zamanto ya kiyaye waɗannan tadodin ya san su saboda ya zamanto ya kula ya kiyaye su don kar ya dinga fadawa a cikin irin abubuwan da bai dace ba a matsayinka na ɗalibin ilimi na'am وأما حكم ما يقع في بعض الأحايين ففرض على سبيل الكفاية إذا قام به البعض في البلدة سقط عن الباقين فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في الأسف المأثم فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة بلدتي عليه
وأما حفظ ما يقع في بعض الأحايين وأما كيايوا abin da yake iya afkuwa a cikin shashe daga cikin lokuta abin da ba kowane lokaci ba ne yake afkuwa to ya zama to mutum ya san su ya je ya yi irin wannan karatun irin abin da ya shafi mu ɗauka kowace mace ce ce idan za ta aihu ake mata hoshi ba kowace mace ce ba ce ko to yanzu wannan bai zama to ba na larura na kowace mace zai iya yiwuwa a wuni guda a likita irin wannan tamu ƙanana mata goma su aihu amma kowace Allah ta'ala ya sa ta sabka lafiya ba tare da an taɓa ta ba an gane ku irin abin da ya shafi rashi a unguwarku kowace rana ne ake yin rashi irin abin da ya shafi rashin lafiya a unguwarku a kowace rana ne ake kaiwa mutum likita wani lokacin sai ka yi sati baka tafi likita ba saboda baka da wani naka wanda ka kai ko wanda aka kai an gane ku to irin waɗannan shine ma ya kaufi ba'dul ahayin danjin abubuwan da suke iya afkuwa a shashe daga cikin lokuta irin bawan Allah musulmi abubuwan da ya zamanto cikin waɗansu lokuta suna bujurto mishi waɗannan abubuwan amma wa fi ba'dul ahayin la taqaw alaihi a waɗansu daga cikin lokutan kuma ba sa afkuwa to yanzu wannan sanin su fa fardun ala sabilil kifaya sanin su farilla ne akan hanya wanda take ta kifaya hanya wanda take ta isarwa idan aka ce farilla wanda take ta kifaya shine abin da shi yasa waɗansu daga cikin malaman usul suna ganin cewa farilla ta kifaya ta fi ƙarfi sama da farilla ta ainihi suna ganin wannan musamman a malamai waɗanda suke daga cikin almutaakhiruna ko waɗanda suke da wannan ra'ayi wanda suke ganin cewa farilla ta kifaya ta yi ƙarhi sama da farilla wanda take ta ainihi kuma suka zano dalilansu wanda idan ka kallaci dalilan daga haka kai ka ce ta yi farilla ta ainihi idza qama bihi al-ba'du fil baldati saqata 'an al-baqin idan al-ba'du shashe daga cikin bayin Allah musulmai idza qama bihi idan suka tsaya tsayin daka game da abin da ya shafi koyan wannan ilimi din fil baldati a cikin gari saƙaɗa anil baƙina to farillancin abin nan ya sauka daga sauran 'yan garin wannan ita ce farilla ta kifaya duk abin da idan ya zamanto in baka nan za a iya yin shi yanzu da an kai wani abokin ku likita idan ba idan baka je ka gaida shi ba wayan sun suka je suka gaida shi shikenan in lokacin tashin shi za yayi ta za a akwai wani ho daga cikin abokan shi bai zo bai gaida shi dole ya zo ya gaida shi shi ba ya zama wajibi akan shi kaga ba zai yi ba don wani ya gaida shi wani ya gaida shi kenan kan ka zo in ya zo gida sai ka je ka gaida shi idan mutum ya rasu kana da magaram a ce to yan unguwan nan dukan so kowa hena nan za a yi suturan nan fa in dai ɗaya ma baya na hoto ba za a kai shi ba abin ne shi da wani ya ce to mun gani ku wani ya tashi ya balle ya tafi can wancan ya tashi ya balle ya tafi can sai a je gawar kaga dai aka zo rashin in aka zo wajen sutura za a ga cewa a cikin 'yan unguwa akwai waɗanda ba sa nan za a yi sutura akwai kuma waɗanda za su zo su daga waɗansu unguwoyi da su za a yi sutura ɗin nan to waɗannan su ne idan waɗansu suka tsaya aka yi wannan aikin ya sauka daga kan sauran shi kenan babu wani laifi kai wanda baka nan baka share ka ba cikin abin da ya shafi wannan ibadar mai girma daga baya sai ka zo ka yi addu'a an gane da kyau shine abin da yake nufi idza qama bihi al idan sashe daga cikin musulmai suka tsaya tsayin daka game da abin da ya shafi koyon wannan ilimi fil baldati a cikin wannan gari naku ko a cikin wannan ƙasa taku saqada anil baqina to ya sauka daga kan sauran na haka shi yasa abin da ya shafi yanzu misali mutum a ce ya iya sallar gawa ka san yadda ake sallar gawa kaga wannan bai yi karfin da zai zamanto ya kai kamar yadda ka sayan da ake sallah ta farilla ba yanzu a ce ka sayan da ake wankan mamaci a ga bai kai karfin da za a ce ka sayan da ake wankan janaba ba da sauransu yaya ake yi wa mamaci wanka ya watakila ma a cikin ma'ana ba wanda ya taba wa mamaci wanka to amma yanzu wankan janaba ka ce baka iya shi ba ka ce baka iya kaza ba ka ce baka iya sallah ba to yanzu idan mutum ya ce bai iya karatun sallar gawa ba wannan ba za ce ba yayi wani laifi ko wani abu sosai amma dai ya rage a kan shi lada to amma yana ce mutum ya ce bai iya sallah ta farin labawa kaga ya shuka da safa akwai aiki mai girma to shine duk abin da ya zamanto sanin shi ba wajibi bane akan mu mu duka to amma sai ya zamanto waɗansu daga cikinmu sun yi sadaka sun je sun koyo wannan abin misali irin abin da ya shafi likitanci mutum ya dogon karatu a yi shi har doctora a ɓangaren likitanci zai iya fashi zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza wannan mace ita ma ta bada kanta za ta iya fushi za ta iya kaza za ta iya kaza za ta iya kaza idan aka zo likita in mace ce a kawo ga waɗanda za su kula ta daga cikin mata yan uwanta musulmai wanda sun karanci wannan aikin ɗari bisa ɗari idan namiji ne a kawo ga wanda za su kula shi daga cikin yan uwan shi maza musulmai wanda sun yi aikin ɗari bisa ɗari kaga wannan farilla ce wanda take ta kifaya ba kowa bane daga cikin musulmai za ce to dole wa sai kayi karatun sai kayi karatun dakta saboda wata ran ɗanka zai iya rashin lafiya iya akwai iya yiwuwar rashin lafiyarsa amma kuma in dai an samu waɗansu wanda suka ba da kansu a wannan ɓangaren shi kenan haka abin da ya shafi injiniyanci abin da ya shafi gine-gine da sauransu wanda zai zama to an samu injiniyoyi wanda sun san yadda yanayin gini yake da sauransu wannan shi ma farilla ce wanda take ta kifaya haka nan abin da ya shafi harkar noman rani da na damuna ya zamanto mun samu waɗanda suka karanci wannan kawai karatun nan zalla da kuma waɗanda suka karanci harkar abin da ya shafi dabobi wannan duka farilla ce wanda take ta kifaya ba za ka ce ba wannan farilla ce wanda take ta aini wanda kowa a ce daga cikin musulmai ya iya waɗannan abubuwa kai ka koyi wancan ni na koyi wancan shi ya koyi wancan kai ka iya larsh ni na iya warshu shi ya iya arsh an gane da kyau to sai ya zamanto an gyara komai da komai yawwa amma in ya zamanto mu duka sai muka haɗu a guri ɗaya kawai muka ce kawai karatu na kaza zamu yi sai muka yi watsi da wani bangaren daga cikin bangaren da kuma musulunci yana bukatuwa da shi to a wannan lokacin mu duka mu kyauta a kanmu ba ya ce fa'in lam yakun fil balda idan ya zamanto a cikin wannan garin ba a samu ba manya ƙumu bihi waɗanda za su tsaya da koyon wannan farilla ta kifaya ɗin lam yakun a nan ma'ana kenan fa'in lam yujad saboda kana ce wanda take tamma fa'in lam yujad fil baldati man ya bihi idan a garin ba a samu ba waɗanda za su tsaya da koyon wannan ilimi na farilla wanda take ta kifaya to ishtaraku jami'an fil ma'atham to yanzu 'yan garin gabaki ɗayansu sun yi tarayya a cikin laifi kowa da kowa gabaki ɗaya laifin ya shafe shi an gane ko ba za a ce ba ai yanzu a unguwa kaza dole laifin akan wani ne da wani da wani su za a zarga a sun diga gabaki ɗaya sun yi tarayya a cikin laifi fa yajibu alal imami an ya amurahum bi zalika yana wajaba akan limami na musulmai ya umarce su dole da koyon wannan ilimi din yanzu shikenan aka zo aka ce malam muna so ku bada mutanen da za su je su akwai wa'azi da za a yi na na tribune muna so ku bada waɗanda za su je su daga da shikenan ya aka bada mutane uku wanda ake kyautata musu zato da aka ji he suka ji suna ya aka ji suna kantsamar su yi bawai shi wancan in ya kantsamo shi daga can wancan ya kantsamo shi daga can ake dariya shikenan da aka zo aka ce wa ranka da dai wallahi yan garin ka ba wanda ya san nahau kawai qur'anin ne tsagoro ba wanda ya san nahau to yanzu dole dole sarki ya yi kokari dole ya ce to yanzu da wani da wani da wani da wani mutum goma a ware su a ce ku je ku nahu za ku koyo mana sai zuran kai daɗe da iyali da komai yanzu abubuwa sun yawa aiki ce an yi an ƙare ko wanda ya ce kowa ya ba da lambar kwantikin shi an zuba maka miliyan goma ka je ka yi karatu kawai yaro shi kenan ya je shi ya karatu a ce mu da abin da muke so shine ka koyo na hau ba na hayu ba ka koyo na hau ka je kar ka je kuma ka yi hau a can ka je ka kasa miliyan goma kuma ka shiga wata harkar ka ce dama kasuwanci za ka shiga yanzu dole ka je ka koyo to ne aka samu mutum goma wanda suka koyi na hau to in suka zo su gari kuma sai shugaba ya ce to kowane mutum goma daga cikin mutanen goma nan kowane mutum ɗaya za a bashi mutum goma ya je shi ya koyar da su shi dan kaga cikin ɗan lokaci kaɗan za a raya wannan gari da abin da ya shafi ilimin na hau to amma in ya zamanto an yi shiru da aka je kawai aka zo in ya kwaba in suka kwaba aka yi tabiye a gurin wazi ana ta tabi dama ka san ai an kwaba shikenan aka zo aka gaya wa ranka da ce yo muna ganin su malamai nan kenan haka ne shi yau su su je su yi noman su to kaga ba kyauta ba haka na abin da ya shafi sallar gawa aka zo ga baki ɗaya aka ce muna so daga cikin 'yan uwa limammai a sama mu mutum biyar wanda za su je su akwai karatu na sallar gawa da za a koyar kenan limami ranka da ya ba da mutum biyar yau da aka je ashe su ma sun zamanto tanta da aka je me za a koyar kowa yake raba ido ba wanda ya iya su kwanan sun suke wa gawawaki sallah to kaga shi ma a wannan lokacin aka zo a gaya wa shugaba na musulmi to ga yanayin da ake ciki fa tun ka abu yayi nisa a gyara lamarin nan to sai ya zama to limami ya shugaba ya tattara limannai gaba ki ɗaya ce to duk wanda daga nan kan wata ɗaya bai koyi bayan da ake sallar gawa zan tsige shi daga limanci eh kenan wanda ya zan rauni shi ya ci gaba da rauni shi kaga da yaƙi da ya so in ma ya je gurin malami in ma ya samu wani malami ya kira shi gidan shi ko ya buje rakuta lalle da ya sha aiki kwa an gane to wannan shine ishtaraku jami'an fil ma'atsam dukkaninsu sun yi tarayya a cikin laifi da ga fa yajibu alal imami ya wajaba akan limami yana wajaba akan shugaba na musulmai na wannan garin an yi amurahun bi zalika ya umarci talakawan shi da koyan wannan ilimi din wa ya jubura ahlal baldati ya tilasta wa ma'abuta wannan gari alaihi akan koyan wannan ilimi da suka yi watsi da shi na'am
وقد قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد منهم وعلم ما يقع في بعض الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه حين المرض فقط وعلم علم النجوم بمنزلة المرض فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن تشيكنا غير ممكن
ya ce wa ƙadƙil haƙiƙa an faɗa a cikin magana aka ce inna ilma ma ya ƙawo ala nafsihi fi jami'il ahwal wato haƙiƙa sanin abin da zai iya afkuwa ga bil'adama abin da zai iya afkuwa a kan mutum fi jami'il ahwali a cikin dukkanin halulla abubuwan da za su iya afkuwa a gare ka shine ilmul hal wanda muka yi bayani a kan shi a karatu na baya to sanin shi wannan bi manzilatin ba'ami a matsayin abinci yake labudda li kulli wahidin minhu ba makawa ga kowane ɗaya daga cikin bayin Allah game da abin da ya shafi cin abinci an gane ku akwai wani ɗan sakkwata ake ce mishi ko ina wanda Allah ta'ala mishi wata baiwa in ya kwanta yana barci yana barci wata takwas yake yana barci wata takwas yake na barci kuma ya tashi daga barci wannan wata uku yake ba tare da ya barci ba yana shi gulgulla shi kuma kaga wannan ba a zaji wanda shi cikin son mutane shawa su ne eh dan sankwata ake ce mishi ana gana gasta ce zan zan zan zan yi kafci rai ɗaya shi kuka shi shi yana barci kawai he shinkori kawai shi shi ne abin da ake tattauna a kan nashi kuma yanzu har zuwa ake a gaishe wa Allah bai wace Allah ya mishi tashi barci wata takwas ina gana ya tun da ya kazo matar kama ta kare ta kama ta yi wani armi an gane to yanzu abinci kaga labudda li kulli wahidin minhu ba makawa ga kowane ɗaya daga cikin bayin Allah game da abin da ya shafi cin abinci ko don waɗansu wanda za su zo su yi ta muku wani zancen akwai wani wane wanda zai iya kwana arba'in bai ci ba bai sha ba wallahi wasa ne ake da hankalinku cin abinci an gane ko kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana game da abin da ya shafi annabawansa ya ce wa maji alnahum jasadan la ya akuluna ba'ama wa makanu khalidina annabawa ba mu sanya su ba su zamanto jiki ne wanda ba sa cin abinci sannan kuma ba su zamanto masu wato masu dawama a cikin wannan gida na duniya to duk wani mai daraja daraja shi bata kai ba ta annabi to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma cin abinci yake kuma yunwa tana tasiri a jikinsa a kwanakin nan mun yi karatuttuka wanda suke bayani akan abin da ya shafi fadala ta yunwa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sha ɗaurewa cikinsa da dutse saboda yunwa warawa tuhul jibalu shimmu min zahabin an nafsihi fa'araha ayyama shamami kafin wannan baitin wa shadda min sarabin a hasha'ahu waɗawa ta hatal hijarati kashahan mutrafal adami an gane ko sannan kuma gashi nan Allah tabaraka wa ta'ala ce mal masihu ibn maryama illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام duk wani mai daraja daraja shi bata kai waɗannan annabawan ba to idan aka ce yana kwana arba'in bai ci abinci ba wasa ake muku da hankali an gane ko abinci kamar yanda wato al'imamu ahmad ibn hanbal allah ta'ala ya ji kansa da rahama imamu ahli sunna wal jama'a ya ce yanda ruhi na ɗan adam yake buƙatuwa zuwa ga ilimi to buƙatuwar da yake zuwa ga ilimi ta fi buƙatuwar da gangan jiki yake zuwa ga abinci yanda idan ka wuni baka ci ba baka sha ba daga an ganka za a ce ni wani azumi ba kake in ka ce a'a a ce to baka lahiya idan naka wannan ya walhwada ce wala lahiya ta launa ci na sha na ya ce kai akwai ɗayan biyu kawai to haka nan idan ka wuni baka yi karatun alƙur'ani ba baka yi karatun sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba baka yi komai a addini ba ko to haka nan ranka zai yankwane ya lalace ya koma baya kar ka ce a kayi jiya kayi shekaran jiya a ce maka alhamisu da juma'a ba a karatu alhamisu da juma'a din nan idan baka raya ran naka da karatun ko to ran naka zai raka yankwanewa a kullum alamun shi da juma'a in ta zo ta sai ya raka ramewa ya raka yankwanewa sai ranar asabar kuma in ka tashi zaka hulhudo shi ka dinga shan wahala akai mun gane da kyau to shine yace inna ilma ma ya kawo ala nafsihi fi jami'il ahwal wato haƙiƙa sanin dukkan abin da zai iya afkuwa ga bawan Allah musulmi a cikin dukkanin halullansa bi manzilati ta'ami wato a matsayin abinci yake don haka kaga labudda li kulli wahidin babu makafa ga kowane ɗaya minhu game da abin da ya shafi cin abinci wa ilmu ma ya kawo fi ba'dil ahayin sanin abin da yake iya afkuwa ga mutum kwa a cikin shashe daga cikin lokuta wanda ba a kowane lokaci bane bawa yake samun kanshi a cikin wannan yanayi din bi manzilatid dawa'i misalin magani ne misalin magani ne yuhtaju ilaihi hinal maradi faqat ana buƙatuwa ne zuwa ga shan magani lokacin da aka kamu da rashin lafiya kaɗai kaga yanzu kawai lafiyan ka kalau kawai ka je ka ci a siya mini mai kibiya sai mai kibiya za ka halbe da ita ka ce a sha zan yi ce kai ne za ka sha yi baka jin daɗi ya ce lahiya ta lau kawai sau da nake in sha in ji daɗi to kaga shi ma likitan in ya ka ci zuwa da siyowa ta zai kai ma baka da lafiya wataƙila akwai abin da yake damun ka kaga yanzu kawai mutum ya je ya ce a sa mishi ruwa a jikin shi a ƙara mishi ruwa a ce me lafiyar kalau ya ce lafiya ta kalau ba ni da matsalan komai kawai ruwa ne za a ƙara mu saboda ɗazu na sha ruwa na cika ciki na kuma nake so hallo jikin na shi ba a cika shi yana ga ana ƙara maka ruwa watakila sai ka kunce kuma kunce za ka yi ka fara zuba daga wani guri an gane ku kaga lokacin da mutum ya kamu da rashin lafiya ne magani dama ba shi da daɗin sha za a yi ta dabara a bashi ya ɗora shi to haka na abin da ya shafi sanin abin da yake iya afkuwa ga mutum a shashe daga cikin lokuta wannan matsayin shi kenan ta yadda ka san dai rashin lafiya tana iya bujurto maka ko to idan ka koye shi shine idan wannan abin ya bujurto maka sai ka yi amma idan idan ya zamanto abin ya bujurto maka ba koye shi ba kaga dole sai dai wani ya maka ko to haka ne ilimi wanda yake ilimin fardul kifaya kenan duk abin da ya zamanto ba wajibi bane akan ka ka koye shi to amma kuma sai ka auna cewa yanda Allah tabaraka wata'ala ya baka imkaniya kana da damar da zaka iya koyan wannan abin to kai kokari ka koye shi idan ka koye shi sai ya zamanto ka samu bulgatu majalisin wato wani lokaci za a samu waɗanda suke mabuƙatar wannan abin waɗanda suke buƙatar shi kuma su zo ka koya musu sai ya zamanto ka yaɗa addini na musulunci a duk abin da ya zamanto musulmai ba su da shi kuma abin da musulmi suna buƙatuwa ne da shi to ya zamanto wajibi ga shugaba na musulmi wato ya ɗauki waɗansu daga cikin talakawan shi ya koya ya sa a koya musu wannan karatun an gane ko duk abin da ya zamanto musulmai suna bukatuwa da shi na'am wa ilmun nujum shi kuma ilimi na taurari bi manzilatil maradi shi kuma matsayin rashin lafiya yake idan mutum yana zaune aka ce mishi to wani in ka sha kaza fa za ka yi rashin lafiya ya sha inda yana da hankali ba zai sha ba idan aka ce in ka hau kaza fa rashin lafiya za ka yi in ka hau kaza din nan karyewa za ka yi ce a yau ni kare ne nake so yanzu akwai wanda zai ce yana so ya kare akwai wanda zai ce yana so ya zazzabi ce ina musiba take ni neman ta rage haka ba za ka yi haka nan ba an gane to ilimi na taurari bi manzilatil maradi matsayin rashin lafiya yake fata'allumuhu haramun wato neman sanin wannan ilimi na taurari ya zamanto mutum yana neman buje-bujen nan Allah ta'ala ya hore maka da karatun alkur'ani amma ka kasa haƙura ka je kana neman a koya maka wani buje-buje yadda za ka raka samun kuɗi samun kuɗin ka shine alkur'ani kawai ka riƙe shi min al-mahad ila al-lahad zaka same shi insha Allah abinda Allah ta'ala ya kaddara zaka samu ba sai ka koyi buje-buje ba ba sai ka wara zuwa kana maki a mutane ba kal kai buje-bujen komai samun shi zaka yi fata'allumuhu haramun to neman sanin ilimi na tuburari wannan haramu ne li'annahu yadurru wa la yanfa saboda yana cutar da bawan Allah ne yana cutar da shi dangane da abin da ya shafi aqidar shi zai zamanto aqidar shi ta fita daga sahun aƙida wanda take ingantacciya wala yanfa'u ba zai amfanar da shi komai ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa an gane ko fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wato dukkan abin da ya shafi ilimin da zai koya maka bije-bije daba-dabo da sauransu ya zamanto kai ma ka zama malam boka wannan haramu ne ka koye shi ka yi kokari ka tsaya da ƙafafuwanka da alƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ishe ka cin abinci an gane ko duk wani abin da yake wani wannan ne to za a ga cewa a cikin shi akwai wahaltar da kai waɗannan su ne addini ɗin kuma su ne ilimin idan ba su ɗin ba ne duk wanda aka ce mishi malam wani amma ba shi da waɗannan guda biyu an mai kara ne na'am wala harabu min qada'illahi ta'ala gujewa daga hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala bawa ya zamanto yana so ya guje wa hukuncin Allah saboda dama irin waɗannan abubuwan duk irin wanda suke son zaman duniya ne suke suke ta kokari a kan shi duk wanda za ga ta je wajen boka ko wanda zai je wajen boka dan ya gaya mishi abin da zai wakana a gobe ko jibi ko baɗi ce to wallahi tafiyar nan hoyin kai akwai matsala ce an an hwasa an hwasa yamma da dan tsito an hwasa an gane ko ko dan matsagilu ko da yake jin da ce an hwasa kazan da irin wayannan boka maza da sunan musulunci kada ji ba ka san da sunan da tsoro a cikin shi ya ce to tafiyar nan bulaguran nan da za ka yi kal ka yi shi ka yi gabas ya ce gabas su ha wani nan je ya ce tafi difa yana ya ce ka ce difa akwai boko haram ce bari mana ce ka tafi ya ce an kare yana ka tashi ka aura ka tafi kuma a je ta a halbe ka an gane ku to duk wanda za ka ga cewa yana zuwa gurin waɗannan mutanen wanda yake sa tsawon rai ne a cikin duniya wanda yake so ya wadata duk asara in za ta bujuro mishi ya zama to ya san da ita dankali ya wannan asara din to abin da Allah ta'ala ya hukunta za ka guje mishi idan Allah ta'ala ya hukunta shi bokan rana kaza zai mutu ya guje ya mutuwa bai isa ba to amma saboda mu basirar mu tana kullewa irin waɗannan abubuwan ba ma sa shi a rai waɗansu lokutan sai ya zama to gashi nan da hankalinka da komi da ƙur'aninka ka kam amma daga wata musiba ta dan girgiza ka kadan ya ce ka je ka gurin boka wani mai ce shi ke da gai su wani da suka sayo ka ga wallahi ni ma na sani dama din da muka ware zama da su na ga kullum abu ne an kare ku shikenan kuma ka rabu da su bayan ka rabu da su din kuma arzikin naka ya ki dawowa ka zo ka kun rabu da abokan zamanka kun rabu da yan uwanka kun hasa mu'amala da su kuma arzikin bai dawo ba shikenan ya je ya ce maka he an yi kaza sai an yi sujada da kaza sai ka je kayi wanka da kaza sai ka je kayi kaza sai ya zama to duka gaba ce da ma wuda ka daga hayyacinka da kana musulmi yanzu ka kuma muna musulmi ya ce maka to yanzu malam ho dole ho karatun nan da kuce na Qur'ani sai kun rage shi saboda aikin namu shi yasa baya shigar ku sosai kwana nawa kuce sai ya ce ba na so a ganka gun tukuri tsawon wata da an kare to ga lalle kuma abu ya tashi kana malami yanzu a ganka a gurin a gurin a gurin tukuri wata guda ba a ganka ba kuma kana gari ya ce uzurruka ne suka yawa ya lokacin karatun ma ya kawai ya tashi ya faɗa ya faɗa duniyar shi to da karshe shi ma yana gari malam boka ya koya mushi bokanci ya je can kuma ya saki alkur'ani ya rike bokanci Allah ta'ala ya kare mu to wala harabu min qada'illahi ta'ala gujewa gudu daga hukunci na Allah yanda Allah ta'ala ya hukunta ka kasance ka guje daga wannan yanda Allah ya hukunta wa kadarihi da kuma yanda Allah ta'ala ya kaddara ghairu mumkin wannan ba mai yiwuwa bane din yanda ka so akan ka guje wa yanda Allah ta'ala ya kaddara ka kasance to ba zai yi ba din yanda ka ganka a yanayin da ka kasance to haka Allah ta'ala ya so ka kasance da mu ba wai malam boka bane ya gyara maka rayuwarka kar ka yi tunanin haka nan idan mutum ya je shi gurin malam boka ya ga cewa harkokin shi sun fara tafiya kawai Allah ne Allah ta'ala ne ya nufin ya kulle mai basira kuma ya halakar da shi amma malam boka ba shi da katabus ko na biye wajen abin da ya shafi janyo maka amfani ko tunkuɗe maka cuta asalan ma sai dai ya cutar da kai shi dan duk wanda ya tafi wajen boka sallar shi ta kwana arba'in ta lalace zai yi sallah kwana arba'in amma kuma ba za a amsa ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da boka da ɗan diba da ɗan bori da sauransu duk wanda zai tafi wajensu ba shi da sallar kwana arba'in haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun arba'in yawman ba za mu shi ba sallar shi ta kwana arba'in kaga wannan kai asara ai sallar kwana arba'in eh نعم من جاء مكرات وينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة البلاء ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليسونه الله تعالى عن البلاء والآفات فإن من رزق والدعاء
من رزق الدعاء
فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لم يحرم
lam yuhrami li ijabata to shikenan fayambaji li kulli muslimin yayi kamaci ga kowane musulmi abinda ya kamata a ce an same ka a matsayinka na musulmi ya zamanto an yi shagala fi jami'a auqati ya shagaltu a cikin dukkanin lokutan shiga baki daya ya shagaltu bi zikirillahi ta'ala da ambatan Allah maɗaukacin sarki ya zamanto ya shagaltar da kai shi game da abin da ya shafi ambatan Allah yamma qira'atul qur'ani ma'a tadabbur a karatun alqur'ani yanda yake tasiri a cikin zuciyar bawa in ya zamanto yana yin shi a nutse yafi yanda magani yake tasiri a jikin shi in dai mutum yana so rayuwar zuciya zuciyar shi ta rayu ko to ya raya ta da karatun alqur'ani yanda Allah ta'ala ya ba ku hadda ta alqur'ani to ka tsaya ka karanta alkur'anin na a natse izu goma a yanzu yadda kowa yake da tilawa mai kyau izu goma wanda za ka yi cikin awa ɗaya da minti goma ko awa ɗaya da rabi wanda ka yi izu biyu a natse ya fi lada saboda ka yi wannan izu goma cikin awa ɗaya an gane ko saboda a tadabbur ba za ka haɗa shi ba da abin da ya shafi al'isra an gane ko wajen lada da abin da ya shafi kuma yin tasiri a jiki kenan amma wajen abin da ya shafi nanawa wannan malamai sun yi magana akai wajen abin da ya shafi nanawa kana gardi kana so har da ta zauna maka to sai da kai kawo sai da kai kawo amma bayan ka huta daga cikin wannan gardantaka tilawa ta zauna maka ka zama to kuma alaran magwani gangaren mahiru gwani kafu gwani eh mahiru kafu gwani da sauransu to shi kenan kuma sai ka tsaya kai kokari yanda zaka gyara karatun alkur'anin naka ka seta shi ya zamanto irin yadda sabai suke karatu to wannan shi zai zamanto zuciyarka ta rayu ka gyara kanka ka zamanto natsatsen mutum daga an ganka an ga nutsuwa amma ba daga an ganka ba an ga tashi hankali a ganka a hurkice daga an ce buna ne ya le shi buna to ga ga ba ka mai kare to ana ganin ka an ga buna wa du'a'i da kuma roƙon ubangiji madaukakin sarki ya zamanto bawa a kowane lokaci kada ya raka roƙon wani in dai ba Allah ba duk wani wanda za ka kai gurin shi ko kanka gurin shi ko to iyakacin abin da zai maka shine abin da Allah ya kaddara iyakacin abin da zai maka don haka ka dinga kaiwa kukanka wajen Allah duk wani wanda za ka je ka zuba mai cikin shi cikinka iyakacin abin da zai maka shine abin da Allah ya kaddara zai maka ba wanda ya isa ya maka sama da abin da Allah ya kaddara za ka samu din yanda kuke da mutum ba kowace bukata ba za ka je ka nema a wajen shi wani zance ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza wannan ka bar shi ka maida lamarinka zuwa ga Allah a yanzu a yanda kake mahaddacin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ka fi karfin komai a wajen shi in za ka tsaya ka yi karatun nan na alkur'ani a nitse da ikhlasi ka kyautata niyya to Allah tabaraka wa ta'ala zai baka sama da abin da waɗanda suka kashe lokacin suna addu'a za su samu ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة كما عند الإمام الشاطبي يفعل dukkan wanda ya zamanto harshen shi kawai alkur'ani ne yake tashi zaka ji imma kanu qalilan min al-layli ma yahjawun da sauransu kawai na ta karatu to shi kuma ba sai ya ce ba Allah ina buƙatar aminjina ina buƙatar moto ina buƙatar kaza ina buƙatar kaza bai roƙa ba kawai Allah zai bashi ka za ka raka roƙa ba ka raka zanowa kana buƙatar Allah ya haɗa hankalinka da wance da sauransu na ka ba ta kanka lokaci ya dai ka ta karatun alƙur'ani ala wajihil ma'amuri bi a kan huskar da aka yi umarni da ayi shi zai ga cewa komai sun tafi daidai amma in dai baka wannan ko sai ka yi ta addu'a daga ƙarshe kuma da ka raka cewa ka kusa yin ridda kullum a ga amma ga baki daya ka ɗauki lokaci kusan shekara guda kana ta bugawa amma kuma ka ce lallamta ta da ijaba ila al'ad ka ce malam babu wani lakana a bani ka ce wallahi kwana arba'in da ɗaya na'i wani lokaci akwai lakanin da za a baka ce kan rana ta wuta ake so ka yi ka ce wallahi kwana arba'in kin na yi da ɗaya ranar kuma ba ta wuta ba duka ne ce kuma abin biya zai ce wallahi halin da ana nan shiru ne to kaga an samu matsala wata barru'i da kuma kaskantar da kai ya zaman to bawa yana da yana kaiwa kukan shi zuwa ga Allah yana kaskantar da kai shi a wajen Allah kai da zaman to kuma zaka roki Allah ka raka mishi karantsi Allah ka bani kaza Allah a'a akwai kaskantar da kai da zaka yanda in ka je ka gurin mutum za ka je mishi da ladabi da kaskantar da kai to haka nan Allah tabaraka wa ta'ala in za ka je wajen shi zaman to kana da kai at-tabarru sannan kuma sai ka kiraye shi da sufofi waɗanda suke sun dace da sunaye waɗanda suka dace sunayen da ya ambaci kanshi da su ko kuma sunayen da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambace shi da su an gane ko a cikin sunna shi wanda take ingantacciya wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani kun ji ho yan uwa karatun nan na alkur'ani ba abin da ya fi shi wallahi mu mun ɗauki karatun alkur'ani kamar wani dai abu wanda ba mu da aiki ko wasadaqati dafi'ati lil bala'i da kuma yin sadakoki waɗanda suke tunkuɗewa bala'i da zamanto kuma daga ɓangare ɗaya kai ma kana ɗan tallabawa waɗansu kana ɗan yin alheri ko kaɗan ne gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore maka wa yas'al Allah ta'ala al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah sannan kuma ya dinga roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mai rangwame sannan kuma ya bashi lafiya a wannan gida na duniya da kuma lahira li yasunahu Allah ta'ala anil bala'i saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga bala'i wal afati da kuma musibu aibabbuka wanda Allah ta'ala ya nufin za su faɗo kan shi fa inna marruzqa du'a haƙiƙa dukkan wanda aka arzuta shi addu'a lam yuhrimil ijaba ba za a hana mai amsa wannan addu'ar ba duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da addu'a ko shi kuma ya kare ganin wulakanci a gurin bayan Allah a kullum in kana addu'a Allah ta'ala zai sa maka dangana a cikin zuciyarka inda dukiyar alhaji wani tana burge ka kayan alhajuwa ne yana burge ka abin hawan alhajuwa ne yana burge ka sai Allah ta'ala ya kautar da idan kama daga kallon kayan nashi daga kallon gidan nashi daga kallon abin hawan nashi daga kallon jikin nashi ma gabaki ɗaya ya zama to kai yanzu sha'anin kama kake da ku kullum in ka tashi kawai in kuka haɗu da alhaji kawai ka kallace shi saboda ƙasa tun daga takalmin za ka fara Allahu akbar an gane ko to amma sai zama to in dai kana addu'a ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi duk wanda aka bude mai kafa ta addu'a ya zamanto Allah ta'ala ya rubuta ya kaddara yana ɗaya daga cikin waɗanda za su dinga kaiwa ko kansu zuwa ga Allah to shi kuma an buɗe mai kafata alkhairi amma duk wanda ya zamanto kullum shi kawai in ka gan shi ya yi kira to ba Allah bane zai kiraya wajen wani ne zai kai kukan shi to kafar talauci ta buɗu haka manzo Allah sallama ya faɗa an gane ko hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana cikin yana cikin yana cikin sunan Abi Dawud man asabatu faqatun فأنزلها بالناس لم تصد فاقته ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له بغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل haka manzo Allah sallama ya faɗa hadisin Abdullahi dan Mas'ud wallahi yan uwa mu ƙara kama jiki lam yuhramil ijaba fa in kana al bala'u muqaddaran na bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata la mahalata wannan ha'un ne ko akwai wanda ya mishi la mahalata yawwa ni ma nan da la mahalata amma dai yawwa la mahalata ko yawwa la mahalata ne na'am
فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة لكن يسره الله تعالى عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء to shikenan yawwa shikenan fa in kana al-bala'u muqaddaran idan ya zamanto bala'in da zai samu mutum Allah ta'ala ya kaddara dama tun fil azan bala'in zai same shi la mahalata ba makawa dole sai ya same shi yusibuhu la mahalata zai same shi ba makawa dole to yanzu ya za a yi shikenan bala'in afkwa zai akan shi lakin yusiruhu Allah sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauƙaƙewa wannan bala'in da ya afku alaihi akan shi sai Allah ta'ala ya sauƙaƙa mishi shi wa yarzuquhu sabara Allah ta'ala sai ya arzuta shi dokan haƙuri bi barakacin du'a'i da albarkar wannan addu'a da yake saboda albarkar wannan addu'a din da yake wato wani za a ga cewa idan aka mai sata satar da ba ta kara ta karya ba ta wuce a ɗauke mai miliyan 20 ba wani za a ga gabaki ɗayan shi ya kiɗime ya fita daga hayyace shi inda yana sa waɗansu shaddodin shi da sauransu duka ya fasa sa su yanzu kawai ka ganshi da ya share shi wata ran ka ganshi da tabbin shi wani wata ran ba takalma yake hutawa amma da in ka ganshi ka ga cikakkiyar nutsuwa amma an sace mai kuɗin da bai huce miliyan ashirin ba amma gabaki ɗaya hudda shi daga hayyace shi kuma yana da miliyan ta kai miliyan ɗari amma ga wani shi kuma abin da ya mallaka duka miliyan ɗari da ashirin ne aka sace mai miliyan ɗari to amma saboda shi wannan alhajin wanda aka sace mai miliyan ɗari saboda a kullum yana addu'a da sauransu in kai baka ma ji labarin an mai sata ba in ka gan shi ba za ka gane an mai sata ba jikin shi walwalar shi bata canza ba shigar shi bata canza ba gaisuwar shi da mutane bata canza ba sannan kuma inda yake zuwa a da wajen abin da ya shafi guraren malamai su ya nemi addu'a bai canza ba bai tashi ba kuma ya canza ya koma wajen abin da ya shafi bokaye da yan diba a ji a fara abin nan aka dawo da shi da yi ya zace a kawo miliyan ɗaya a yi kaza kuma har miliyan ishirin ɗin ta mata ƙari haka ne mara ba ba irin wannan in Allah ta'ala ya kaddara bawa wanda yake addu'a zai bala'i zai afko a kan shi ba makawa dole ko to idan ya afko a kan shi sai ya zamanto shi abin mai girma ne ya afku amma kuma za ga cewa a gangan jikin shi ba za ka gane ba Allah ya arzuta shi wannan haƙuri din kawai ana harkokin duniya kai in ba kwa sha'ani da shi ba za ma ka sani ba kawai in dai sai in ya zo huce ne salamu alaikum za ka ce alhaji kai alhaji suna cikin ni'ima kai ko baka san ba ya sar da aka mishi ta miliyan ɗari sai wani ya gaya maka ce wai alhaji ya ce shi karfe ma kuma haɗu da shi mun gaisa ce a ka ce ka ce din satun tun satun wancan can ya bin gaba yanayin wani damuwa da sauransu ya ce to ai baka ga alhajin na Allah ne alhajin Allah ne mutumin da yake taimakawa almajirai yake kaza yake kaza yake kaza kuma kiyamul lail kullum da dare za ga cewa baya wasa da ita kaga wannan dan ya same shi ai shi ya san dama Allah ne ya bashi kuma dan ya amshi ni ba zai bakin ciki ba mutum nawa wanda yanzu suke yashi a kwanaki wanda ba su mallaki ba kashi ɗaya cikin gomar abin da Allah ya bar mishi ma a yanzu ya san da irin waɗannan abubuwan ba irin sauran alhazai ba ne ai in iri irin su ne alhazai ai da duniya ta ci gaba to ka gani wannan yanzu abin ya same shi amma kuma ba a gane ba saboda wannan addu'al wannan da yake to shi kenan wannan yana bayani akan abin da ya shafi ilimi na turare haramu ne ko to yanzu zai yi magana akan kuma ilimin da yake ya halitta ka koya na turare ɗan kaɗan ne wanda idan mutum wannan ya nemi ilimin shi wannan babu laifi sai mu kwana anan wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik